إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan kwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya sake tara mu a ƙalƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidul imami shafi'i a wannan unguwa ta sura bildi domin ci gaba da littafin al-muqaddimar ashamawiyya wanda malam abul abbas abdulbari bin ahmad bin abdulghani rifa'i al'ashamawi alƙahiri al'azhari al-maliki ya wallafa a yau muna rana alhamis wanda ya daidai ga 20 ga wanda ya daidai ga 30 ga watan bakwai miladiya isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2026 wanda ya daidai ga sha shidda ga watan safar hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wannan kuma shi ne darasinmu na sha biyu a cikin wannan littafi mai albarka za mu tashi inda malam yake magana akan babul janazati babe wanda zai yi magana akan akan sallar gawa idan aka ce babu salatil babul janazati babe ne wanda zai yi magana akan abun da ya shahi sallar gawa malam ya kare magana akan abun da ya shahi a farali na salloli da abun da yake wajibi ne akan mutum ya kasance yana aikata wannan shine malam zai yi magana yanzu akan wani abu wanda shi ma zai iya kasancewa mutum zai iya yi idan wa'ansu sun zai iya bari idan wa'ansu sun rige sun aikata wannan aikin malace babu salatil janazati babe wanda zai yi magana akan abin da ya shafi sallar gawa ita sallah ta ta gawa malaman fiqh suka ce an shar'anta ta ne a Madina shekara ta farko lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina a daidai wannan shekaran ne Allah madaukakin sarki ya shar'anta sallar gawa to ana cewa aljanaza idan aka ce aljanaza ita ce gawa ita karan kanta gawan mutum ana ce mata aljanazatu haka kuma ana cewa aljinazatu ka karanta shi da kassirin jim wannan kuma ana nufin abinda ita gawar take saman shi ko tabarma ce ko makara ce ko wani abu da aka dora gawa ku shi ne ake ce ma aljinaza ku shi ne ma yake cewa babu salatil janazatu a salatil janazati a nan malar zai yi magana akan ita gawar karan kanta to a nan malamai suna da maganganu guda biyu mutum biyu ne ake yi masalla ko ya kasance mutumin nan ya balaga idan mutum ya balaga wannan za a masa wanka kuma za a yi masa sallah kuma za a gada daga gare shi kuma shi ma zai gada mutum na biyu shi ne ɗan yaro ɗan ƙarami shi yaro ƙarami idan ya kasance da ya faɗo a duniya ya yi kuka ya yi ƙara ya yi wannan kukan da jarirai suke to a wannan lokacin koda ko su ɗaya ne ya yi kuka to a wannan lokacin idan allah ya karɓi rayuwarsa za a masa wanka kuma za a yi masa sallah kuma sannan za ya iya cin gado kuma za a iya cin gadonsa misali da za a ce an haifi yaro amma ya yi kuka su guda yaronsu to a lokacin ma'aifiyarsa tana da gadonsa inda za a kaddara cewa yana da wani gado duk wasu masu gado a kansa suna da gado a kan wani sannan idan ya kasance ya zo a duniya amma ya zo ba tare da rai ba koko ya zo bai kuka ba koko ya zo babu wasu alamu masu nuna cewa yana da rai wannan ba za a masa wanka ba ba za a masa sallah ba kuma sannan ba za a gadar shi ba ba za a ce yana da gado ba don haka baban shi da mahaifiyarsa suna da gado shi ne abinda kamar mu shiga abinda malam zai bayani a kansa malam ce salatul janazatu fardun alal kifaya malam yake cewa ita sallah ta gawa fardun alal kifaya farali ne alal kifayati akan wadatuwa da yake nihi da alal kifaya idan wa'ansu suka yi to sun dauke ma wa'ansu ita sallar janaza ba dole bane ba sai kowa ya je ya yi sallah amma idan wa'ansu suka yi to a lokacin wa'anda ba su yin ba wa'ancan wa'anda suka yi sun dauke masu malaki cewa wa arkanuha arba'atun malaki cewa rukunanta shine cewa guda hudu ne malace anniyatu wa arba'u takbiratin wa du'a'u bainahunna wassalamu wa yad'u bima tayassara malace rukuni na farko dole sai mutum ya kasance yayi niyya mun sha karantawa cewa innamal a'malu binniyat dukkanin ayyuka na musulunci ba su cika sai da niyya to a farko shine mutum za ya yi niyyar cewa zai yi sallah ta gawa shi limamin koko shi mamun zai yi niyyar cewa wannan sallah ce zai yi amma sallah ce ta gawa sannan da za a ce wajen niyyarsa shi ya yi niyyar cewa mutum ya yi niyyar cewa misali jama'a ne ya yi niyyar cewa jama'a ne zai masalla sai ya kasance mutum ɗaya ne misali ya yi niyyar cewa jama'a da yawa ne zai masalla sai ya kasance a mutum ɗaya ne ba jama'a ba ne da yawa to a nan ma sallah ta yi amma idan ya kasance jama'a ne da yawa shi kuma wanda zai za sallah sai ya yi niyyar mutum guda to ko da ya ƙare sallah sallah ba ta yi ba za a sake sallah shi ne abin da malam ke cewa an niyyatu abu na farko dole wanda zai ba da sallah ko wanda zai sallar janaza sai ya kasance ya yi tsaye ya yi niyyar yin wannan sallah abu na biyu malin ya ce wa arba'u takbiratin malin yake cewa da raka'o'i guda hudu a nan malamai sun yi sabani shin raka'a ta farko za a karanta fatiha ko ba za a karanta fatiha ba wasu malamai suka tafi akan cewa ba za a karanta fatiha ba amma abin da yake shine mashuhuri abin da shine ya inganta liman zai karanta fatiha a raka'ansa a raka'ansa na farko a kabbaransa na farko afuwan a kabbaransa na farko zai karanta fatiha sannan raka'o'in da za ya yi guda hudu sai ya kasance guda ta farko ita ce ya zamanto wajibinsa ya daga hannayensa ita ce zai yi allahu akbar ya daga hannunsa ita ce kabbara ta harama amma sauran kabbarorin ba zai daga hannayensa ba idan ya rike hannayensa shikenan ya kare daga hannu a wajen kabbara to a nan a mazhaba ta malikiya limami zai yi kabbara hudu ne to idan liman ya yi kabbara uku bai cika ta hudu ba a nan mamu za su mai subhanallah domin ya ciko da kabbara ta hudu idan aka mai subhanallah bai ciko da kabbara ta hudu ba to mamu za su zo da kabbara ta hudu sai su kabarta sallah amma idan suka kyale shi ya salamce da kabbara ta uku bayan sun ce mai subhanallah su ku su zo da kabbara ta hudu ba to dukkanin da sallar ta liman da sallar ta mamu duka sallar ta lalace sai dai in limamin ya kasance yana bin mazhaba da take ganin cewa za a yi kabbara uku ne saboda akwai mazhaban da suke ganin cewa za a yi kabbara uku ne tun dai limamin ba ya kasance wannan mazhaban yake bi ba misali mu yanzu kaga muna bin mazhaba ne ta malikiya to za a yi raka'a kabbara hudu ne idan liman ya rage da kabbara ya yi uku bai ci ko ta hudu ba mamu za su ce subhanallah idan bai zo da ta hudu ba mamu sai su ce subhanallah sai su zo da kabbara su cika sallah kuma sallar su ta yi amma idan suka kyale shi ya salamce daga raka uku su ma suka salamce daga raka uku to da sallar su da tashi duka ta lalace haka kuma da liman zai zo da raka'a ta biyar misali abinda ya fi raka'a hudu misali Allah ya sauke an samu wani limamin da bai san abin da yake ya yi raka'a ya yi kabbara hudu kuma sai ya zo da ta biyar to mamu za su ce mai subhanallah in mantuwa ce sai ya salamci idan kuma ya zo da raka'a ta kabbara ta hudu aka ce mai subhanallah ya ki salamcewa to mamu za su salamce ba za su bi shi ba za su salamce kuma da sallar shi da sallar su duka ta yi amma a lokacin da suka biye mushi aka yi raka'a aka yi kabbara biyar to a lokacin da sallar shi da tasu dukkanin su ta lalace shine malai yake cewa wassalamu da yin sallama sallama shine zai ce assalamu alaikum yayi sallama guda a hannunsa na a hannunsa na dama wa'anda suke kusan shi su ji idan wa'anda suke kusan shi suka ji to su za su zo da za su yi sallama yadda kowa zai ji sai kowa ya salamce ba zai sallama guda biyu ba kamar yadda aka saba yi a cikin a cikin sallah malam yake cewa wa yad'u bima tayassara anan limami ko komamu zai yi addu'a daidai gwalgwadon abin da yake iyawa daidai gwalgwadon abin da ya iya na larabci zai zo da daidai abin da yake iyawa ya ga dama zai iya minci goma zuwa minci sha biyar abin da ya kama da haka dai zai iya yin wannan yadda ubi mata ya tsara zai yi daidai abin da yake iyawa a kaɗan ɗinsa shi ne ba a mamu ko liman ya ce allahumma firlin ya allah ka gafarta masa to idan ya ga dama kuma zai iya zuwa da abin da ya fi haka idan ya iya yaren larabci zai iya zuwa da abin da ya fi haka to akwai rukuni na biyar wanda malam bai zana shi a nan ba shine alƙiyamu tsayuwa shi mamu shi liman a ina ne zai yi tsaye lokacin da zai yi sallar namiji koko zai yi sallar gawa ta mace idan ya kasance namiji ne limamu kuma ya kasance namiji ne mamacin to za a yi tsaye ne tsakiyarsa zai zo daidai cikinsa sai ya yi tsaye su kuma mamu za su yi tsaye ne a daidai bayan liman inda liman ya tsaya idan ya kasance kuma gawan mace ce amma limamin namiji ne to yanzu zo daidai kafaɗatta ne a nan sai ya yi sallah sannan su kuma mamu za su tsaya daidai bayan liman daidai inda liman ya tsaya idan ya kasance kuma mai yin sallan mattace mattace za ta yi sallar gawa to sai ya kasance namiji ne za ta ma to a nan za ta zo daidai kafaɗan shi sai ta tsaya da ya kasance mace ce za ta yi ma namiji sallah sai ta zo daidai kafaɗan shi ta tsaya amma idan mace ce ɗan uwarta a nan kuma babu babu cewa ga inda za ta yi tsaye ita ce za ta zaɓa inda yi mata ta yi tsaye in ta ga dama ta tsaya daidai ƙahu in ta ga dama ta tsaya daidai ƙugu in ta ga dama ta tsaya tsakiyarta in ta ga dama ta tsaya ta tsaya a daidai a ƙirjinta malam yake cewa wastahsana ibnu abi zaidin fi risalatihi an yaqula amma ibnu abu zaid mai littafin risala wadda kowa ya santa kusan duk mutumin da yake da alaka da ilimi ya san wannan littafin wastahsana to shi yana ganin cewa mamu ya ce alhamdulillahi alladhi amata wa ahya wannan salo ne na addu'a yake ganin ya kamata mutum ya harrace sa sawa'an liman ne ko mamu ne saboda ya zanki wannan a duk lokacin da ya zo sallah ta gawa yana ganin mutum ya ce alhamdulillahi ladi amata wa ahya godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kashe kuma ya raya walhamdulillahi lazi yuhyil mauta kuma godiya ta tabbata ga Allah wanda shine wanda yake raya matacce ko ko wanda shine yake raya matattu lahul azamatu wal kibriya Allah shine yake da Allah shine yake da girma sannan lahul azama Allah shine wanda yake da daukaka wal kibriya Allah shine wanda yake da girma wal mulku wal qudratu wath thana'u Allah yake cewa Allah madaukakin sarki shine yake da mulki wal qudratu shine yake da iko wath thana'u kuma shine ya kamata a yaba ma wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah madaukakin sarki ne iko ne akan komai Allahumma salli ala Muhammadin sai ka ce Allahumma salli ala Muhammad ya Allah ka da ka yi salati akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala ali Muhammadin kuma ka yi salati akan alayen gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid kamar yadda kai salati kai rahama kaddada albarka akan annabi Ibrahim da alayen gidansa fil alamin a cikin tahalikai innaka lalle kai Hamidun kai ne shayabo majidun abun darajantawa abun girmamawa Allahumma innahu abduka sai ka ce ya Allah lalle wannan shi bawanka ne wabnu abdika dan bawanka wabnu amatika dan baiwarka anta khalaqtahu kai ne wanda ka halicce sa wa razaqtahu ka arzita sa wa anta amattahu wa anta tuhyihi kuma kai ne ka kashe sa wa anta tuhihi kuma kai ne zaka raya sa anta a'lamu bi sirrihi wa alaniyatihi Allah kai ne ka fi sani akan abun da yake boyewa da abun da yake bayyanawa jinnaka shufa'a'an lahu fashafi'na fihi mun zo a wurinka shufa'a lahu muna neman cetonsa fashaffina fihi ya Allah ka ba mu cetonsa Allahumma inna nastajiruka bi habli jiwarika lahu innaka huwa fa'in wa dhimma sai ka ce Allahumma ya Allah inna nastajiruka lalle mu muna kusantarka bi habli jiwarika lahu da igiyar da ya kusance ka da ita innaka huwa fa'in ya Allah kai mai cika alƙawali ne wa zimmatin ya Allah kai mai alfarma ne Allahumma qihi min fitnatil qabri wa min azabi jahannam ya Allah ka kare sa daga fitinar kabari kuma ka kare sa daga azaba ta wutar jahannama Allahumma ighfir lahu ya Allah ka gafarta masa warhamhu ya Allah ka yi masa rahama wa'fu anhu ya Allah ka yi masa afwa wa afihi yalla ka bashi lafiya akan abinda za ya samu a cikin kabarinsa da abinda za ya samu a cikin a cikin wutar jahannama shine ake nihi da wa afihi wa akrim nuzulahu kuma ka girmama ko ko ka karrama nuzulahu masabkansa wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil bima'in wa thaljin wa bardin wa wasi' mudkhalahu kuma Allah ka yalwata masa a mashigarsa waqsilhu kuma ka wanke sa bima'in da ruwa wa thaljin da kankara wa bardin da ruwa mai sanyi abinda yasa malam yake cewa ka wanke sa da ruwa wanda yake mai sanyi mai kankara shine tajruba yau da gobe ta nuna cewa kaya yadda yake da datti musamman idan farare ne idan aka wanke shi da ruwa wanda yake ruwa ne mai sanyi to ya hihita sosai akan abinda aka wanke da ruwa wanda bai kai sanyin wannan ba shi yasa malam yake ganin bawa ya ce wa silhu bi ma'in wa thaljin wa bardin yalla ka wanke sa da ruwa da da kankara da ruwa masu sanfi wa naqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas yalla ka kankare sa daga zinibi wal khataya daga kurakuransa kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas kamar yadda ake tsarkake farare kaya daga abun da yake da cine wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa abdilhu daran kuma ya Allah ka sauya masa da wani gida khairan min darihi wanda shi yafi alfarma shi ya fi alkhairi daga gidansa wa ahlan khairan min ahlihi yalla ka canza masa 'yan uwa ko ko 'yan dangi khairan min ahlihi wanda sun fi 'yan danginsa alkhairi wa zaujan khairan min zaujihi kuma yalla ka canza masa da mata wadda ta fi matarsa wadda ya bari a gidan duniya Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi yalla idan ya kasance mai kyautatawa ne fa zid fi ihsanihi yalla ka ƙara masa a cikin kyautatawansa wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atihi yalla idan ya kasance mai kuskure ne fatajawaz an sayyi'atihi to ka kauda kai daga kurakuransa Allahumma innahu qad nazala bika wa anta khairu manzulin bihi ya Allah lalle shi yanzu ya sabka a wurinka wa anta khairu manzulin bihi kuma kai ne mafi alkhairun wanda ake sabka a wurinsa faqirun ila rahmatika wa anta ghaniyun min adhabihi faqirun ila rahmatika yana mai bukatuwa zuwa ga rahamarka wa an ta ganiyun an azabihi kuma kai wadatacce ne game da ka yi masa azaba allahumma thabbit inda mas'ala mantiqahu ya allah ka tabbatar da shi a wajen tambaya ka tabbatar da digadigensa ka tabbatar da halsansa a wajen magana a wajen tambaya lokacin da za a tambaye sa man rabbuka ma dinuka wa ma nabiyuka shi ne sai a yi masa addu'a Allah ya ba shi damar amsa wannan tambaye kamar yadda muka sha faɗa amsa wa'annan tambayoyin ba wai yawan karatu ne zai sa ka amsa wannan tambayoyin ba kuma ba wai iya larabci ne zai sa ka amsa wannan tambayoyin ba a imanin ka da Allah shi ne kaɗai abin da zai sa mutum ya iya amsa wannan tambayoyin yadda mutum ya iya larabci ka haddace a gidan duniya in dai ka mutu babu tauhidi ka haddace banza za a tambaye mutum mutum ya kasa bada amsa kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah shine yake tabbatar da magana mai tabbatuwa koko magana ta gaskiya ga waɗanda suke da imani a rayuwa ta duniya da kuma rayuwa ta lahira Allah ce wa yudhillullahu zalimin kuma Allah yana batar da azzalimai dan haka abinda yafi girman zalunci a duniya shine shirka dan haka duk mutumin da ya jema ubangijinsa imaninsa akwai matsala a ciki to babu yadda za a iya amsa wannan tambayoyi malai ke cewa wala tabtalihi fi qabrihi bima la taqata lahu bihi kuma ya Allah kada ka jarabce sa a cikin kabarinsa da abin da ba yadda ya iya da shi koko da abin da ya fi ƙarfinsa wa alhiƙahu bi nabiyihi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka haɗa sa da annabinsa muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allahumma la tahrimna ajrahu ya Allah kada ka haramta mana ladansa abinda ake nufi da la tahrimna ajrahu shine lada da da mutum zai samu idan Allah ya karbi dan uwansa yayi hakuri ya jure akan wannan koko Allahumma la tahrimna ajrahu shine ladan da mai sallan gawa yake samu idan yayi sallan gawa shine zaka yi addu'a ka ce ya Allah kada ka haramta mana wannan ladan wala tabtinna ba'dahu kuma ya Allah kada ka fitine mu a bayansa malaki cewa ta kulu zalika bi ithri kulli takbiratin malaki cewa dukkanin wannan abin da malam ya zana tun daga farkon inda muka fara inda malam yake cewa wastahsana ibnu abi zaidin fi risalatihi an yaqula tun daga inda malam yace alhamdulillahi allazi amata wa ahya har zuwa karshe wala taftinna ba'dahu malam ce sai ka karanta wannan bayan kowace kabbara wata kulu ba'dar rabi'a malace sai ka ce a raka'anka na a kabbaranka na ƙarshe na hudu kenan sai ka ce Allahumma fil li hayyina wa mayyitina ya Allah ka yi gafara li hayyina ga rayayyen mu wa mayyitina da da da mataccen mu wa hadirina wa ghaibina ya Allah ka yi rahama da wanda muke tare da shi a nan a wannan sallar ta gawa wa ghaibina da wanda ma ba mu tare da shi wasa ghirina wa kabirina Allah ka yi gafara da manyanmu da ƙanananmu wa kabirina ya Allah ka yi gafara ga manyanmu wa zakarina wa unfana ya Allah ka yi gafara da matanmu da mazanmu da mata innaka ta'lamu mutaqallabana wa mathwana ya Allah kai kasan ta yadda muke shiga da fice shine abin da ake ce mutakallabana wa mafiwana mutakallab shine wurin da mutum zai iya zuwa kuma in an jima ya tashi ya tafiyarsa wa mafiwana da wurin da muke barci koko da wurin da muke zamnawa malaka cewa fillin lana wali walidina waliman sabaqana bil imani maghfiratan azman yake cewa ya Allah kai gafara a gare mu wali walidina ya Allah kai gafara ga uwayenmu waliman sabaqana bil imani da wanda suka rige mu da gidan gaskiya koko da wa'anda suka rige mu da imani maghfiratan azman gafara wadda take cikakkar gafara ce walil muslimina wal muslimat Allah kai gafara da musulmai maza da musulmai mata wal mu'minina wal mu'minat Allah kai gafara da masu imani maza da masu imani mata al ahya'i minhum wal amwat matattu da rayayyu daga cikinsu Allahumma man ahyaytahu minna ya Allah duk wanda kan raya sa daga cikinmu fa ahyihi alal imani ya Allah ka rayar da shi akan imani wa man tawaffaytahu minna duk wanda kuma ka karbi rayuwarsa wa man tawaffaytahu duk wanda ka karbi rayuwarsa fa tawaffihi alal islam ya Allah ka karɓi rayuwarsa akan akan musulunci wa as'idna bi liqa'ika ya Allah ka dadadar da mu da haduwa da kai wa tayyibna lil mauti wa tayyibhu lana ya Allah ka sanya mu mu yarda da mutuwa shine abinda ake cewa wa tayyibna lil maut shine abinda malai yake nufi anan kabar Allah ya sanya mu yarda da cewa mutuwa kaddara ce mu bar jin dacinta mu bar jin zahinta a duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya karɓi wani mutum ko ɗan uwa ne ko wani mutum da muke ƙauna a rayuwa shine watayyibna lil mauti mutum mutum yayi addu'a ya ce watayyibna lil maut ya Allah ka sanya mu mai yarda da cewa mutuwa kaddara ce daga wajenka kuma ba bala'i bane ba masifa bane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa minna man latamal hududa wa shaqqal jiyuba wa da'a bi da'awil jahiliya Allah ce baya daga cikin mu man shaqqal jiyub mutumin da dan an yi masa mutuwa za ya kama rigansa ya kece wa da'a bi da'awil jahiliya Allah ce baya daga cikin mu mutumin da in an yi masa mutuwa za ya zan yin maganganu irin na jahilci ya zan cewa na mutu na lalace na gaba kan rana to wannan manzo Allah ce baya daga cikin mu duk wanda ya wannan to shi yasa mala yake cewa wa tayyibna lil maut ya Allah ka sa mu yarda da cewa mutuwa kaddara ce wa tayyibuhu lana kuma ya Allah ka sa mu zan ijin dadin mutuwa idan mutuwan mu ta zo bi ma'ana mutum Allah ya turo masa mala'iku na rahama su dauki ransa mutum ya ga albushiri na duniya ya ga albushiri tun a duniya cewa makomarsa ta yi kyau mala yake cewa wa shi'al fihi rahatana wa masarratana bane ka cewa kuma ya Allah ka sanya a cikin mutuwa rahatana hutunmu wa masarratana kuma ka sa mutuwa abin jin daɗinmu ce sun matu sallimu malace sai ka salamce to idan mutum ya yi wannan sallar gawa ta cika kabbara ta farko kamar yadda muka faɗa sai ka ka ka zo da da da fatiha kabbara ta bi wannan addu'ar da malam ya zana tun daga farko har ƙarshe sai ka zo da ita ya kasance wannan wa masarrata na shi ne abinda za ka rufe raka'anka na hudu da shi malace sun matu sallim sai mutum ya salamce malace wa in ka na tisalatu ala imra'atin malace to idan sallar ta kasance akan mace ne ƙulta sai ka ce allahumma inna ha amatuka sai ka ce ya allah wannan baiwar ka ce a yare na larabci akwai damiri wanda ake yi ma mace magana da shi akwai damiri wanda ake yi ma namiji magana da shi ba kamar sauran yare ba irin na turanci zaka samu babu bambanci tsakanin mace da namiji a wajen magana amma yare na larabci shi yana da bambanci idan zaka yi ma namiji magana zaka ce anta kai kenan idan zaka yi ma mace magana zaka ce anti ke kenan to shine malaci idan ya kasance mace ce za ka yi magana ne kamar kana yi mace magana malace tun matatamada bi zikriha alatta ne sannan sai ka ci gaba da dukkanin sauran addu'o'in da muka fassara a baya sai ka zo da su a siga na mace ba a siga na namiji ba saboda malam ya kawo addu'o'in ne a siga na namiji idan ya kasance namiji ne ake yi masalla don haka limamin da za ya jan mutane sallar gawa a kaɗan ya kamata a ce ya iya larabci saboda iya bambancewa a tsakanin wannan idan kuma bai iya larabci ba to ya ƙoƙari ya hardace yaya ne idan mace ce yaya ne zai yi magana idan namiji ne yaya ne zai yi magana mala yake cewa ghaira annaka la taqulu wa abdilha zawjan khairan min zawjiha mala ce amma idan ka zo a wajen mace ba za ka ce ba ya Allah ka sauya mata miji wanda yafi mijinta alkhairi li'annaha qad takunu zawjan fil jannati li zawjiha fid dunya mala yake cewa me yiwa ta kasance mata ce ga mijinta wanda yake a gidan a duniya amma wasu malaman suka ce za ka iya cewa yalla ka sauya mata wani miji wanda ya fi mijinta alkhairi ba wai ana nufin a sauya mijin ba a gyara masa halitta a yi masa kwaskwari ma idan gajere ne allah maida shi dogo idan gajere take so dogo ne shi kuma allah maida mata shi gajere shine abin da ake nufi wa abdilha zaujan khairan min zaujiha wasu malaman suka ce babu matsala za ka iya yin wannan malace wani sa'ul janna maqsuratun ala azwajihinna la yabghina la yabghina bihim badlan malaka cewa saboda wani sa'ul janna matan aljanna maqsuratun ala azwajihinna Allah zai keɓance su ne akan mazajensu a gidan duniya la yabghina bihim badlan su ma matan idan dai sun shiga aljanna kuma aka yi katari mazajensu sun shiga aljanna to ba su so Allah madaukakin sarki ya sauya musu da wasu mazan waɗanda ba mazansu ba da duniya mala yake cewa wa in adrakta janazatan wa lam ta'lam adhakarun hiya am untha mala ce idan ka tardo ana sallar gawa amma baka sani ba namiji ne ake yi masallar ko ko mace ce ake yi masallai mala yake cewa kulta sai ka ce allahumma inna hana samatuka sai ka ce ya allah wannan wannan ruhinka ne ba ana nihin ruhi na ubangiji ba ana nihin wannan ranka ce wadda ka halitta shine abinda ake ce ma annasama a yare na larabci to idan ka tardo ana sallar gawa baka sani ba mace ce ko namiji sai ka ce ya allah wannan rai ce wadda ka halitta shine abin da ake nufi Allahumma inna hana samatuka ya Allah wannan rai ce wadda ka halicce ta thumma tatamada bi dhikriha ala ta'nis malace sai ka ci gaba da yin sauran addu'o'in akan akan mace li'anna an-nasmata tashmalu adh-dhakara wal untha malace saboda idan an ce rai tana ɗaukar ran namiji kuma tana ɗaukar ran mace malace wa in kanatis salatu ala tiflin malace to idan sallar kuma ta kasance akan dan yaro ne qulta ma taqaddama minan niyyati wat takbiri wad du'a malace sai ka gayi abinda muka ambata minan niyya sai kai niyyar cewa wannan wanda za ka yi masalla yaro ne bai balaga ba wat takbiri wad du'a malace za ka yi kabbara guda hudu kamar yadda muka ambata waddu'a kuma dukkanin addu'o'in da malam ya ambata zaka yi wa'annan ghaira annahu yustahabbu an taqula ba'da thana'i 'ala Allah malam ce duk da cewa an fi so ka faɗa bayan ka gama garza Allah wassalati 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bayan ka gama yin salati akan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai ka ce Allahumma innahu abduka idan ya kasance sallar gawan na yaro ne sai ka ce Allahumma innahu abduka sai ka ce ya Allah wannan bawanka ne wabnu abdika kuma dan bawanka ne anta khalaqtahu ya Allah kai ne wanda ka halicce sa wa razaqtahu ya Allah kai ne wanda ka arzuta sa wa anta amattahu wa anta tuhyi ya Allah kai ne ka kashe sa wa anta tuhyihi kuma kai ne za ka raya sa Allahumma ij'alhu liwalidayhi salafan ya Allah ka sanya wannan yaron ya kasance salafan za ya rige uwayen shi shiga aljanna wa dhukhran kuma ya Allah ka kasan ka sanya shi ya kasance lada ne akan koko ya kasance taska ne akan uwayensa wa fartan kuma ya Allah ka sanya sa shine dan jakada abinda ake ce ma alfartu a yare na larabci shine mutumin da za a tura shi a wani wuri domin ya shirya wurin da in wa'ansu mutane sun zo za su zauna misali za ku je wani gari sai ku tura mutum ɗaya ko mutum biyu saboda ya je ya gyara gidan da za ku zamna in kun zo wannan shine ake ce ma alfartu to shine malai ke cewa wa farqan sai kai addu'a ka ce ya Allah ka sa wannan yaran shine za ya rige uwayen shi a gidan aljanna ya shirya musu ya shirya musu mazauni koko wa farqan wasu malaman sun fassara da cewa ka sanya shi ya kasance shine zai rige uwayen shi zuwa alhaud shine ruwa na tabki da za a sha na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka yi addu'a ka ce Allah ya sa wannan yaron shi ne za ya rige uwayensa domin ya tanada musu kofuffukan da za su sha ruwa idan sun zo a wannan wa ajran kuma ya Allah ka sanya shi lada ne wata ƙilbihi mawazi na huma ya Allah ka sanya cewa ka sanya ma'auninsu ya yi nauyi akan wannan yaron nasu da kakkarba wa'azim bihi ujurahuma ya Allah ka girmama ladansu da wannan yaran nasu da ka karba wala taharimna wa iyahuma ajrahu ya Allah kada ka haramta mana da mu da su ladansa wala taftinna wa iyahuma ba'dahu ya Allah kada ka fatine mu da mu da su a bayan shi Allahumma alhiqhu alhiqhu bi salihi salafil mu'minin ya Allah ka hada shi da sauran gama garin masu imani masu bisalin isalafil mu'mini da masu imani masu nagarta fi kafalati ibrahim a cikin renan annabi ibrahim wa abdul hudaran khairan min darihi ya Allah ka sauya masa gida wanda ya fi wannan gidan nasa alkhairi wa ahlan khairan min ahlihi ya Allah ka sanya ka ba shi 'yan dangi ko 'yan famili khairan min ahlihi wa'anda sun fi danginsa alkhairi wa afihi min fitnatil qabr ya Allah ka ba shi lafiya ko ya Allah ka kubutar da shi daga azaban kabari wa min adabi jahannam ya Allah ka kubutar da shi daga azaba ta jahannama taqulu zalika bi ithri kulli takbiratin malace zaka yi wannan ne bayan kowace kabbara wata kulu ba'da rabi'a a kabbara na hudu idan yaro ne sai ka ce Allahumma ighfir li aslafina ya Allah ka yi gafara da magabatanmu wa afratina ya Allah ka yi gafara da 'yan yaranmu waɗanda suka rige mu mutuwa su ne ake ce ma al-afrat yara waɗanda waɗanda suka rige suka rige manya rasuwa waliman sabaqana bil iman Allah kai gafara da waɗanda suka rige mu da imani Allahumma man ahyaytahu ya Allah duk wanda kan raya sa minna daga cikin mu fa ahyihi alal iman ya Allah ka raya sa akan imani kana ga wannan shine abin da malam yake ta maimaitawa duk wanda kan raya sa ka raya sa akan imani to babu abun da bawa zai roƙa ga ubangijinsa abu mai tsada kamar bawa ya roƙi imani bawa ya roƙi cewa Allahumma ya mutabbital qulub thabbit qalbi ala ta'atik ya Allah manzo Allah yana addu'a yana cewa ya Allah kai ne mai kafe zukata ya Allah ka kafe zuciyata akan yi maka da'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin addu'o'insa da yake yawan yi wannan ba karaman arziki ne ba ka samu kanka kana roƙon Allah ya datar da kai ko tabbatar da kai akan imaninka saboda hadisi ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yana ce mana ɗayan mu zai iya kasancewa akan imani Allah ya sawake manzo Allah ce sai tsakanin shi da mutuwa abin da ya saura bai da yawa sai ya kasance ya aikata aiki irin na 'yan wuta kuma sai Allah ya tada shi a cikin 'yan wuta kuma ɗayanmu zai kasance yana aiki na banza sai tsakaninsa da mutuwa saura abu ɗan kaɗan sannan sai ya dawo yana aiki na kirki sai allah maɗaukakin sarki ya datar da shi akan wannan kuma allah ya sanya shi aljanna akan wannan saboda al'umuru bi khawatimiha mutum Allah yana yi masa hisabi ne akan abin da ya cika Allah ya sauke idan ka yi ibada ta shekara ɗari a satin da za ka rasu idan ka yi shirka Allah ya sauke dukkanin wannan ibadar taro shi haka da za ka yi shirka ta shekara ɗari a satin da mutum za ya rasu ko a ranar da za ka rasu idan mutum ya bar wannan ya tuba to Allah zai masa hisabi ne akan wannan abin da ya cika da shi wannan yana fassara mana kissa bawan Allah nan wanda ya kashe mutum ɗari babu ɗaya kana ga lokacin da ya zo tuba Allah maɗaukakin sarki ya sa mala'ika ya ɗauki ransa to kaga duk da cewa ga ta'asan da ya gabanar da ya amma da yake ya cika akan imani sai Allah ya yahe masa dukkanin laifuffukan da ya yi wannan shine abin da bawa bai kamata ya manta da shi a cikin addu'o'insa ba kullum kada ka manta cewa Allah ya shiryar da kai kada ka manta cewa Allah ya tabbatar da kai akan imani kada ka manta cewa Allah ya sa ka mutu akan la ilaha illallah amma wannan ba shine abin da muke roƙo ba kullum duniya muke roƙo a baka gida a baka aiki a baka mota a baka abubuwa na rayuwa to shi ma wannan ba laifi ne ba amma dai mutum ya ƙara a cikin addu'o'insa Allah ya tabbatar da shi akan imani malai ke cewa Allahumma man ahyaytahu minna yalla duk wanda kan raya sa daga cikin mu fa ahyihi alal iman yalla ka rayar da shi akan imani wa man tawaffaytahu minna yalla duk wanda ka kashe sa daga cikin mu fa tawaffihi fata fatawaffahu alal islam yalla ka kashe sa akan musulunci waghfir lil muslimina wal muslimat ya Allah kai gafara da masu imani maza wal muslimat kuma kai gafara da masu imani mata da masu da musulmai mata wal mu'minina wal mu'minat da masu imani maza da masu imani mata al ahya'i minhum wal amwat matattu daga cikinsu da wa'anda rayayyu ne malati summa tusallim idan ka zo a nan sai ka salamce sallah wallahu a'lam mala ce Allah madaukakin sarki shine ya fi kowa sani to a nan malam ya kasa mana sallar gawa gida uku gida na farko idan ya kasance namiji ne za ka yi wannan addu'a za ka yi magana kamar kana yi ma mace magana haka idan ya kasance mace ce za ka yi magana da zamiri na mata haka idan ya kasance yaro ne kuma akwai kala addu'an da za ka yi to shi ma idan ya kasance yaro ne addu'an ya kasu kashi biyu idan ya kasance namiji ne za ka yi magana kamar kana ma namiji magana idan ya kasance kuma mace ce za ka yi magana kamar kana yi ma mace magana wannan shine abin da malam ya ambata amma anan idan sati mai zuwa ya Allah ya kai mu ina son kowa ya hardace wannan addu'o'in da malam yi kowa ya kokari ya hardace wannan addu'o'in da malam ya ambata amma duk da cewa malamai suna ganin ba dole bane sai kai wannan da yazo zaka iya yin naka na kanka idan ka iya larabci to shine a mazhaba ta malikiya idan ka karanta fatiha a raka'a a kabbaranka na farko to kabbara na biyu za ka zo da wa'annan addu'o'in da malam ya ambata amma abin da ya fi shahara a wajen al'imamu malik shine idan ka yi kabbara na farko za ka zo da fatiha sai ka yi kabbara na biyu sai ka zo da salati na manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ka yi kabbara na uku sai ka yi addu'a ga wannan mamacin sai ka yi kabbara na hudu sai ka yi addu'a da sauran gama garin masu imani maza da mata matattu da marayunsu wannan shi ne kalan sallar janaza na farko da za ka yi akwai kala na biyu shi ne wanda malam ya zo da shi a cikin wannan littafi shi ne idan ka yi addu'a na farko idan ka yi kabbara na farko za ka zo da, da fatiha raka ya kabbara na biyu sai ka zo da dukkanin wannan addu'in da malam ya ambata idan ka lura addu'in sun tattaro salati da manzo kuma sun tattaro addu'a ga mamaci kuma sun tattaro addu'a ga sauran ga sauran masu imani waɗanda suka rasu da waɗanda ba su rasu ba to wannan zabi ya rage akan mutum duk wanda kai dukkanin shi abu ne wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kaga dama ka zo da wannan wanda malam ya zo da shi idan kaga dama kai wancan na farko wanda muka ambata idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi babu siyam babu siyam yana da dan fadi idan muka samu muka raba shi uku ko muka raba shi gida biyu a nan kuma littafin ya ƙare insha Allah nan da sati biyu zuwa sati uku da Allah ya samu na da rayuwa sai mu ɗora kuma mu sake sanya wani littafi wanda muna ganin shine malamai na mazhaba ta malikiya suke karantawa abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته